الحديث الثامن والعشرون عن ابي جميل عن ابي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوتنا فقال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومهدفات الأمور فإن كل بدعة ضلالة wannan hadisi na 28 an karɓo daga Abu Nujaish Abu Nujaish shine al-Irbab ibn Sariya yace wa adana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama mau'izatan annabi yayi mana wa'azi wani wa'azi mai muhimmancin gaske a wata riwaya mau'izatan balighatan wa'azi mai isarwa wa'azi mai gamsarwa annabi ya kasance yakan yi wa sahabbai wa'azi daga lokaci zuwa lokaci idan bukatan haka ta kama a wata riwaya ta hadisin aka nuna wannan wa'azi annabi ya yi musu shine bayan sallan asubahi an kammala sallan asubahi sai waiwayo yana musu wa'azi wani lokacin idan ya so ya musu wannan wa'azin yakan hau kan mimbarin juma'a dan ya faɗakar da su dan a nuna maka ba wai sai juma'a bane kawai ake hawa minbari duk lokacin da bukatar ta kama zaka faɗakar da al'umma ka hawa minbari kai inna alhamdulillah dinka sai ce wato annabi sallallahu ya yi mana wa'azi wajilat min alqulub wanda zukata suka tsorata wato minha daga wannan wa'azin wa zarafat min aluyun haka idanu suka zubar da hawaye a sakamakon wannan wa'azi wato wa'azi mai tasiri kenan wanda ke ratsa zuciya ya sa su suna wato kukan zuci suna kukan idanu kuma fa kunna ya rasulullah sai muka ce da shi ya ma'aikin Allah ka annaha mau'izatu muwaddi'in wannan wa'azi da kake mana kamar wa'azin mai ban kwana ba mu labari idan Allah zai karɓi rayuwanka ne wato sun ji wa'azin ya ratsa su yadda yake nuna musu takaicin aikin sa yadda yake nuna musu lagwadar da ke cikin aikin da'a to shi ne suke jin kamar ma wato kalma ce daban kwana yake musu irin yadda yake musu wa'azi ka annaha mau'izatu muwaddi fa ausina to kai mana wasiti kai mana wasiti da yin rukun wani abu wanda zai tara mana alkhairin duniya da lahira gaba daya fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam usikum bi taqwallahi was-sam'i was-ta'ati wa in ta'am wa in ta'ammara alaykum 'abdun أوصيكم بتقوى الله والصمت والطاعة وإن تأمر عليكم عبد da me ya wasice su ababai nawa eh na farko shine ne saka wallahi na biyu ba a sama wa da'a duk abu ɗaya ne ya umarce su da ababai guda biyu ne usikum bi takawallahi ina muku wasiki da da takawa da jin tsoron Allah da kwako shine kiyaye dokokin Allah ta wasan'i wa sa'a kuma ina muku umarni da ji da bi ku bi ku bi wa in ta'ammara alaikum abdun ko da bawa ne ya zama shugaba gare ku ya zama sarki gare ku to lalle ku ji abin da ya faɗa ku yi biyayya dangane da umarninsa matukar bai saba ma Allah ba matukar bai saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan tsari kenan na shugabantar al'umma lokacin da duk aka ce ga wani mutum an sa shi ya zama shugaba ga al'umma a musulunce wajibi ne al'umma su masa da'a sai fa in ya yi umarni da sabon Allah to sai su kyale shi ba za su bi shi ba cikin abin da ya umarni da shi na sabon Allah in ya umarni da sabawa manzon Allah sai ya kyale shi duk yadda muke kaunar ka son da muke wa annabi ya fi naka don haka ba za mu kyale umarninsa ba don mu karɓi naka an fahimta ku annabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu man ya'ish minkum lalle wanda duk ya rayu a cikin ku rayuwa mai tsawo fa sayar ikhtilafan kathira da sannan zai ga sabani mai yawa wannan kamar annabi na ba su labarin rabuwa da al'ummar musulmi za su yi tun kafin abin ya faru cewa cikin ku duk wanda ya dogon kwana zai zo ya ga sabani mai yawa cikin al'umma dan haka menene magani menene wato rigakafin da ya kamata a baka kafin ma sabanin ya zo menene maganin sabanin da zai fitar da kai daga cikin sabani shine ce fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin da mutane sun yi sabani wani ya ce kaza wani ya ce kaza ku rabu da kowa fa alaikum bi sunnati ku je ku rike sunnata wanda duk ya rike sunnar ku bisa ta fita wanda duk ya rabu da ita ku kyale fa alaikum bi sunnati to lalle ina umarnin ku da rike sunnata wa sunnatul khulafa'ir rashidin da sunnar halifofi na masu shirya suwa to wanne halifofin sa Abubakar Siddiq Umar ibn al-Khattab Uthman ibn Affan Ali ibn Abi Talib wannan sune halifofin annabi duk mulkin da ya biyo bayan wannan sunansa mulki ba a kiransa da sunan halifanci wannan mulkin su ya sha bamban da sauran don su khilafa ne na nubuwa halifantar annabi suke yi sauran ko mulki kawai suka yi kaga wannan ya sha bamban da mutum to shi yasa waɗansu suke tsayawa kan waɗannan su ne halifofi idan ka lissafa shekarun da suka yi gaba ɗaya za ka samu shekaru ne talatin su duka to wannan shekaru talatin da dama annabi ya ce su ne lokaci na halifantar annabta lokacin khilafa na nubuwa kenan shekaru talatin yace daga baya kuma sai Allah ya mayar da abin ya zama mulki ga wanda ya ga dama to a tarihin sai ka samu waɗannan sahabban guda hudu su suka mamaye wannan shekaru talatin waɗansu malaman tarihin suka ce a'a waɗannan sahabbai guda hudu sun mamaye shekaru ashirin da tara ne da wata shida ko da wata takwas alhassan ibn ali bayan ali bin abi talib ya kau shi ya zama halifa to shi kuma yayi wata shida ne ko wata hudu ne shine dai cikon wannan shekaru 30 din to da ya ga rigima ta yawa sai ya sauka daga shugabancin ya bar ma wa awaye ya ce mu awaye zai rike dan a zauna lafiya haji masu yi dan Allah ke shi aka yawan baya ya ce ya haƙura tun da ya ga dai kan mutane ba za su haɗu a kai shi ba ga yana da abokin takara ya bar wa wancan abokin takaran shi ya zo ya yarda ya masa biyayya a tafi ba kan hanyar aljanna ake ba dan ne za a ana rigima a shugabanci za a aljanna aka ana rigima to saboda haka sai waɗansu suka ce wannan idan ka hada hada wannan watanni da Hassan ibn Ali ya wata shida ne wata hudu ne idan ka hada da nasu da waɗancan shine za ka samu shekaru 30 shi ma sai zanto na cikin kulafa da zaki ne amma wannan wata magana ta cikin maganganun malamai saboda haka yace ku rike sunnar halifofi na ar-rafidin masu shiryarwa al-mahdiyyin ababan shiryarwa abdu alaiha bin nawajib ku rike wannan sunna ta wa bin nawajib da haƙoranku wa iyyakum muhdathatul umur an nawajib ne haƙoran da muke kiran su fikoki idan an tashi fassarar Hausa domin galibin dan adam yana yin yana yin haƙora ne 32 galibin dan adam wani ya iya fin haka ko ya kasa kaiwa haka amma dai mafi yaren jari cikin mutane su ne masu haƙori 32 to biyan nan na farko na gaba na ƙasa da na ƙasa na ƙasa kai da na sama su ne laraba suke kiran su assanaya assanaya biyun farko na sama da na ƙasa assanaya daga nan sai ɗaya a gefen dama na ƙasa da na sama da kuma ɗaya a gefen hagu na ƙasa da na sama su kuma ana kiransa arruba'iyya arruba'iyya mun samu nau kenan ya shida takwas ya kuke kirgin bibi da buhun to daga nan gurin sai mai zima wannan a gefen dama kasa da sama da kuma mai zima wannan a gefen hagu kasa da sama su ne ake kira annawajib ko ka ce al'aniyab ko ka ce annawajiz galibin idan ka tashi rike wani abu da karfi ba ka so a kwace maka ko kana so ka bude wani abu mai karfi da hakoranka da su kake amfani don sun fi karfi su su ne annawajin a cikin waɗansu dabbobi akwai wanda suke farauta da irin wannan to shine annabi ke cewa dukkan cikin tsuntsaye wanda yake da na a wato cikin asiba dukkan wato dabbobin daji duk wanda yake da na yake da wannan al'aniyaf kenan to haramun ne cin namansa saboda yana farautar mutane haka da ƙarfi yana farautar wani ya ya mayar da wani abincin sa kenan to ba za a mayar da shi abinci ba shi kuma sai dai idan zai shi ka kai to sauran hakoran da suka rage idan kuka lura yanzu mun samu goma nawa kenan sha biyu to sauran goma da suka rage na dama da goma da suka rage na hagu to su ne ake kiransu al-abrar al-abrar a larabci to a takaice dai yanzu ne mun gane ne annawajis abdu alaiha bin nawajis wa iyyakum wa muhdathatil umur lalle ku kiyayi muhdathatil umur fararrun al'amurra waɗansu al'amurra da aka kago su wanda da can babu su a farkon musulunci fa inna kulla bid'atin dalala domin kowace irin bid'a bata ne wato babu wata bid'a wadda take kyakkyawa dukkan bid'a bata ne sai dai kawai a ce wata ta fi wata girma wani batan ya fi wani batan girma amma dai dukkanin su bata ne babu wani aiki da zaka yi na bid'a ka kusanci Allah da shi ko Allah ya baka lada ba zai yi ba an gane ku wannan hadisi imam abu dawud ya ruwaito shi da turmizi wa qala hadisun hasanun sahih to kaga wannan hadisin yana daya daga cikin hadisan da suke nuna wajibcin bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi ya ce alaikum bi sunnati lafazin alaika kuma ism ne ismul fi'l ne ism fi'l al-amr wal fi'lu min asma'ihi alayka wa hakaza dunaka ma ilayka kamar da ibnu malik faɗa idan kace alayka ko kace ilayka ko kace dunaka duk ma'anarsa dai rike wannan abin Allah ya yi allazina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idza tadaytum yani i'tanu biha ku kula da kawunan ku mana ku himmatu wajen gyara kawunan ku to haka na annabi ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin mai tambaya zai iya tambaya cewa shin akwai bambanci tsakanin sunnar annabi da sunnar halifofi masu shiryawa ko duk ɗaya ne annabi ya ce alaikum bi sunnati bai tsaya nan ba sai ce me wa sunnatul khulafa'ir rashidin yanzu da aka samu sayyidina abubakar ya bada fatawa wadda ta saba wa dukkan sauran sahabbai ko umar ya bada fatawa ta saba wa sauran sahabbai ta sauran sahabbai na dauka ko ta umar dan kafawa shin ana nufin waɗannan halifofi masu kirarwa abin da kansu ya haɗu a kai ko kuma abin da kowa ya ba da fatawa a karan kansa daidai yake da ce annabi ya ce dole ne a bi abin da kansu ya haɗu a kai waɗannan sahabbai guda hudu idan kansu ya haɗu a kan matsala ta addini to ba za ka ga ta saba wa nassin alqur'ani ko hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa aka ce abi sunnar annabi kuma abu sunnar su amma idan abubakar kadai ba da fatawa ko umar kadai ba da fatawa ko usman ko ali kadai ba da fatawa wannan dole sai an gwada sai an gwada su da nasi ta dace cike da sai amma kansu ya hadu to da wuya kaga cewa sun saba ma nassin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam shine ma'anan alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin al mahdiyyin